إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر دورمو مركز أهل السنة والجماعة wanda ke yankwala karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna laraba Ishirin da takwas ga wata na muharram hijira shekarar bakwai, wanda ya dace da ishirin da uku ga wata na bakwai biyar. yan sha Allah za mu yi darasi na arba'in da tara cikin littafin riyadu salihin muna a darasinmu na ƙarshe mun tsaya hadisin abu shuraih al-khuzai na ga haka ne muna cikin babin haƙul jihar wal wasiyati bihi haƙƙin makwabci kuma da wasiya da aka yi kan haƙƙin makwabcin za mu tashi a hadisin aisha ko? وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابا رواه البخاري عائشة رضي الله عنها تاي تنبيه كما الله صلى الله عليه وسلم cewa inna li jarain ina da makwabta guda biyu fa'ila a yi hima'udi wajen a cikinsu waye zan ba kyautata sai ce ila a ƙarabi hima ninki baba wanda ƙoshi ta kusa da taki na misali abu ne guda za ka ba da kyauta ba don ba ana kwasar a mai haƙƙi mana makwabcin da ya haƙƙi a wajenka makwabcin da ya yi koshi ta kusa da kai kaga nan ba magana ba ce ba ta katanga ku daya a wanda kowace ta kusa da taka ana ga shiga da hutar juna shi ne mafi girman haƙi ba katanga ɗaya ba isu da makwabtan ne amma wannan shi ne an girba katanga ɗaya nan kuke katanga ɗaya kowa har gashi daban iya can kana na hiko ta gaban mutane amma nan ka hoto ya hoto ana gamuwa da juna mu'amala ta yi tabbas tsakanin wanda suke kowa take juna ina ana magana mahi girman haƙƙi ba nan ba sauran ba su haƙƙi ba amma wannan shine mahi shine aula sai wannan da wata imam bukhari ce wa an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala qala قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره رواه الترمذي قال حديث حسن ثنا رواه عبد الله بن عمر يا بار الابار ان تشي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي خير الاصحاب عند الله هي ين a cikin abokai abokan juna bangaren mu'amala ta abokantaka waye mahiti a cikinsu wanda ya kyautata ma abokin zama ya yi ku a wajen Allah eh abokai ne duka mutanen kware ne ma wanda ya gudu da ana san abokantaka ta addini yan wantaka ta addini to a cikin wannan gungun na makwabta na abokai mahi soyuwa mahi alkhairi a wajen Allah wanda ya kyautata ma abokan shi ta khairun nas anfamu lin nas shi kuma wa khairul jiran inda Allah ta'ala hiyayin makwabta ne makwabtan juna ne to a cikin makwabta duk da haƙƙi dake tsakaninku shi ma wanda ya matsayi mahi alkhairi inda Allah a wurin Allah khairuhum lijari wanda ya kyautata wa makwabcin shi shine mahici a wajen Allah kanan da akwai magana ta neman matsayi a wajen Allah kusantar Allah ta hanyar kyautata wa makwabci kuna tare da juna in dai kai kyautata mishi to a wajen Allah ka yi shi magana kenan sai babu birrul walidaini وصلة الأرحام بابا كيوتا تام أواي وبيايا أواي كما دا مغانا تا أبابا زمن مغانا تا صلة الأرحام سادد زنوتي kamar da dama ya alƙawalin din zai babe sai dai ba wasu ayoyi na alƙur'ani da suke da alaƙa da baban da in ya gabatar da ayoyin kuma daga baya sai shiga hadisai wanda suke magana kan wannan mas'ala da ya kawo babu kanta yanzu mun yi magana ta biyayya ga uwaye sada da zumunta sai fara da ƙala Allah ta'ala wa abdullah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junub wa sahibil jamb وابن السبيل وما مرت ايمانكم سسوت النسائي ya kawo faɗar Allah subhanahu wata'ala umarni da Allah yake badawa cewa wa abudullah ma'ana ku bauta ta mu Allah kadai kuma ya ƙara bayani wala tushriku bi shay'a ku bauta ta mu Allah wala tushriku bihi shay'a kakku tarayya da komi tare Allah kenan kakku goma kowa da Allah kenan Allah kadai za a bauta ta ma ba a gama shi da kowa ya ce kuma wa bilwalidaini ihsana su kuma uwaye a kyautata musu kurinta ihsana kyautata uwaye ba a keɓin duk abin da zai horanta musu dai su ji daɗi ba ƙayyade ba duk abin da horin ciki gare su su ji daɗi matuƙa ba saɓon Allah ba ne na akwai halin da uwaye za su buƙaci wani abu don su ji daɗi in ka musu amma saɓon Allah ne yanzu misali yakan yi uwayenka ne ba su fahimci addini ba suna da alaƙa da bid'a suna sun zaɓa ta bid'a taron dangi ne ka je a yi uku da kai ko boko da kai ko shekara kaga yan wana ne ka je a yi zumunci da kai wani zai ji daɗi ne ganka amma maka je baji ba daɗi don maka je ba kai zumunci a wani shi kaga ana maka mai da'a ba tun da nan ba wurin da'a ba ne ba wurin da yake akwai saɓon allah a wurin babanka ne amma abinda za a yi bai kyau a wurin ko misali babanka ne iya wata hanya mara kyau a ke kace kaje kai ko kaje ka mishi abin mara kyau kuma saban Allah ne kaga anan ma ya kai nemi uzuri misali iya shan taba sai ce jaka so min taba kaga inda ka iya sai ka ce a'a baba haramu ne wa ko kai kwana in kawai ka iya ci haramun tibu ne ne kaka kawo wannan kan aka samu yara wanda ba su iya komi kansu amma dai sun sare abin bakin kuma ga uwayen sana a kyansu yawo da yawa iya kallon ka yake bai ma magana ne iya san baka ka hanya irin wannan yakan bata matsayin uwaye a wajen iyaye sare na uban su gana abin bakin kuma gaba ba iyaye sai su ɗauke ka kai ba mutumin kwarai ba ne ba haka suke kallon ka ba bisa gaya maka ne ina ta ne wani abokinmu yaran shi suna wasa haka a cikin gida da ya da ganin haka yan shi daga to a makaranta an koya musu wata waka a cikin makaranta shan taba haramu ne Allah ya ce ka a sha annabi ya ce ka a sha shaidan ya ce sai an sha ɗaya iya wannan waka sai ɗayan ya ce kai babu ya sha wallahi baba ya sha ta shuru ka an hori an hori kurin ta shiga kwata an hori ta ce kurin don na ga makanta kuwa musu haka ne ma kun ci gaba kun ta cigaba da wakata kurin shan ta a shi ɗaya ce a sha suka irin wannan yaro ya mawa ɗin kallo wanda wani uwa ya sai ku kauce ko da abin ya zama jaraba baka iya sai ka kauce ma yara kuma ka bar akan yara shan ta sayan taba an haka ka kasa bari gaskiya ya cikin bacin tarbiyya da rike kimanka a wajen diyanka kuma ai kokarin yaki da zuciya gaskiya Allah taimake mu yace kenan uwaye a kyautata musu yace wa bizul qurba wal yatama wal masakin bangaren kyautatawa haka dangi dul qurba kenan ƴan uwa a kyautata musu haka marayu a kyautata musu haka talakawa miskinai a kyautata musu Allah hore maka wal jari dul qurba da makwabci nan wasu na fasarawa makwabci kuma dan uwa ko a makwabci mahi kusa da kai kamar da wata ruwa ta gabata aka bari mutum baba wanda ya kusa da kai haka suke fa cikin malamin tafsiri wal jarir junub da makwabci na nesa shi ma kyauta mishi to mahi malamin tafsiri suna fasara cewa jaridul qurba makwabci ne kuma dangi ne kuna da alaka ta jini jarir junub makwabci ne amma kuma ba ku alaka ba ku alaka ta jini da shi akwai wancan da kiwa alaƙa guda uku akwai ta jini akwai ta addini kuma ga makwataka an ci ne mai haƙi uku makwacin yana mai girman haƙi ga jini ga addini ga makwataka akwai wanda a ga jinin ga makwataka amma ba addini kaka haƙi bi ne manu iya haƙi shi ma kanka akwai wanda babu jinin babu addinin hemi hemi makwataka wanda yake kinan kahuri ne amma makwabci ne shi mai da wani haƙƙi na makwabtaka da kyautawa duk da kawuri ne wannan makwabtaka ta gama kamar da ɗan uwanka ne amma ba musulmi bane ba wannan musulmicin ai bai ture alaƙarka da su ɗan uwanka na jini ko da kawuri ne sun bi hana bi hana ba kyauta masa ba ko kawuri ne in dai ba ya ga addini yake ba ba haɗa da addini ba iya da haƙƙi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qurayshawa ba su gushe ba suna gallaza mini duk da ina kyan zuwa ga Allah ta amma annabi ce dukkan ba zan gushe ba ina kyautata musu matuƙa zan iya don irin Umar Hassan hijira sun an yi abin da aka yi na gwagwarmaya dai amma ga Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wasu kaya wanda ya ga bai dace sanan kayan ba ya ga iya da dan wani mushriki a Makka ya yaka mishi a takaice da akwai nasoshi da yawa cewa ɗan uwa addini bai rashin addini guda bai hana ihsani tsakanin kai dan uwanka da jini iyanan wannan abun iyanan illa na musulunci shine a gaba magana kenan sai ya ce wa sahibul jam an ci sahibul jam abokan misali abokin zama ne a kasuwa ko a cikin mota a cikin bulagoro shi sahibul jam duk wannan da ya ce wa bin sabi dan dan bulagoro guzuri ya yanke mishi duk wannan cikin wanda Allah ya ba umarni a kyauta musu karshe cewa ma malakat aymanukum da abin da dama ku ta mallaka kai na bayi su ma bayi umarni ne Allah yayi a kyautata bawa ka a gallaza mishi na salasaf iya cewa innama ikhwanukum akhawalukum ɗan uwanku ne Allah sa a hannunku yace fala tukallifu min amal ma la taqulu fa in kallaftumuhum fa'inuhum ya ce wani 'yan uwanku ne allah sa sa a ƙasan mutane mutane kaman kai allah ƙasa ya zama tsayin bawa bai da komi kai kake ta yi da shi annabi ce kan ku ɗora musu ya ce ruwa abin da kace faɗin matutu imuna abin da kuka ci ku ciyar da su shi ne ba ake ba ku suni mata ku suni abin da ka sa na kaya shi ma sa ka sa shadda sa shadda ka sa kyalle da abin da ka sa dai irin da ka sa ne ka sa musu ya ce kuma kakku kallafa musu aiki mai wahala ya ce in kallaftumun fa'ainuhum in kun dora mai aiki mai wuya to ku kama a yi da ku kaga bauta a musulunci ba aibu bace baɗin wannan galaza ta turawa da sakawa kakannin masu sauransu kenan ba galazawa da ci da sha da sutura da komi kuma irin taka annabi ka cewa ko da ba ku ci tara ba idan ya yi da huwa ya kawo a wannan da ya dawa a wannan ka huda mai na shi kada ka bar shi kuma shaƙa mashi kun ya shaƙa mashi kai ka ci abinci ko mun danin abincin ko ba ku ci tsara ba ka ɗaya ba mai shi ma ya ce da ba ya ci irin wani abincin wannan shi tsarin musulunci kenan ya kawo faɗar Allah subhanahu wata'ala wa qala ta'ala wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama zuwa ƙarshen Allah kana bin arhama nan Allah ya ce ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wanda ake roƙon ku dan shi Allah kai dan Allah kamar dan Allah kamar dan Allah dan Allah ka sabu haka duk musulmi dan Allah kai dan Allah kamar dan Allah Allah kenan komai Allah shine wani yaro na karami tashi hiji an ce komai ta baba mu sa komai ka ce wa dan Allah wai Allah wannan shakka hiji an ce komai dan Allah kuna aji Allah ta wai wai Allah wannan fitra ta kada ya ta sanin san Allah haka ta biya shi kun ta wai wai Allah wannan to shi mun gwanda tambaya mai abin addini ya mai wani yaro ta Allah ya sa shayo kuma sai mun tashi a ranka ganshi wanda ya ce na ce dai don dutsen don jahilci ne ma ke ta yi wani gobe ka sautin sayi wanda dutsen ka ganshi sayi wani abin hira ce yaro amma shi a da gaske yake tun sai ya tashi a gidansu kuma yake lekawa yake lekawa yake lekawa daga koyi mara sayi an zo an taru da uban da abokan uban an taru sai ce wane kuma kaman karya ko ubanci biyar cewa ma'ana zangane maka kowa ba ci da ganshi ba daga kunyi ba sai na wani kira shi ce wa ne allah ba a ganin shi shi ne mai bayani malakata shi kenan kun hannun gana kun shi kenan takwai kaka kan huta kwar kamar gaskiya kwar shi ne fitar ki so ke sani sai kamar gaskiya magana kwar ba a ganin allah allah kana ganin shi ɗan adam bai ganin allah bai ganin allah bayan shi kenan allah ya kare ya girma gan shi kenan ya fitar yaro ya so tashin da ya so san komi kenan ku ji tsoron Allah wanda ake roƙonku da shi hita wal arhama da ce wal arhami ba mana ku ji tsoron yanke sadar da zumunta shi ne wal arhama ku ji tsoron yanke zumunta a yi take nike nan wa ƙala ta'ala wanda zai siluna ma amara Allah bi an yusal ta ƙarshe sun Allah iya yaban wanda yasiru ma amara Allah bi ajzar suna sadar da abinda Allah ya umarni a sadar da shi mana sadar da zumunta Allah yana yaban wanda suke sadar da zumunta wa qala ta'ala wa wasayna al-insana bi walidayhi husana nan ma Allah ya magana ya yi umarni ga dan adam ya mai umarnin game da uwaye biyu a kyautata musu shi ma sadar zumunta kenan ya kawo wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu وبالوالدين إحسانا إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني يعني صغيرا يكافة الله سبحانه وتعالى وقد ربك وبنجنك ألا ياي حكمتس ياي دوكا يا كهو دوكا يا حكمتا da harko Allah ta abudu illa iya ya kawo ma doka kakkabu kakubauta ta ma kowa sai shi kadai iya Allah kenan kuma cikin abin da Allah ya hukumci wa bil walidaini ihsana uwaye guda biyu a kyautata musu in ma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma an har Allah ya kaddara shekaru suka kai ga cimma tsohon ɗaya a cikin uwaye ko duka biyan suka kai lokacin tsuwa shiribta suka harama shiribta irin ta tsahi to akan samu gajiyawa ta ɗan adam ko ga su matsa ko kaza kaza kaza Allah ke maka shi a wannan halin fala ta qallahu ma uffin na an ce kalma ta uffin kalma ce mai inda kalma mai karanci da Allah ka ta kenan karancin magana baka zaka musu kamar za a hausa ko tsoki tsoki tsacin kalmar da an rage zuwa mutum mahi kalmar ta abu tsoki ko tsoki kenan ko karama kalma kakkama uwaye wadda take mara kyau ko mun tsohonsu kudin suka shirbuce ya sama shirbuta ta tsoho in wakan samu wani lokaci wani tsoha ne wani kuma tsohon kurin haka yake halin shi akwai tsahi wanda suke ɗabi'a mutunce wanda bai godiya zai ci mutuncin ɗan shi da abin da ya mishi in allah makadar irin tsayin ka samu shiga cikin halin irin tsayin to kana cikin jarrabawa ya kai haƙuri da maka haƙuri bai ka halaka in mai yi uba shi ne sama da kai in dai magana ce ki hudu kudin ka jimre ta ka jimre allah raba ku lahiya saboda da yawa mutane suka samu matsala a hisa ɗauka to ni kuma ya zage ni ya mun kaza ko bai gode ba a'a amma me ya dai ubanka ne shi ne sama da kai ubanka ne in me aka yi wa ubanka ne kenan kaka ɗauka irin wani ne abokin zama maka magana abin da haka suke ɗauka kamar wani gaya wani aboki ko ɗan uwa ɗan gari ya gaya magana a'a ka ɗauka mai gaya maka magana babanka ne kuma an ka ce ka biya kai ma ka hauka za ka hallaka shi ne magana dole kana cikin jarrabawa allah gama ka da uwaye masu zahi kuma sa godiya masu wada kai dai ka yi abin da allah ya ɗora ma a kansu ko da ya gaya ma bakan magana mugu a dawa allah ta zai allah da zai ce kwallon da ce maka allah tsina maka allah tsina maka shi allah tsina maka ka mishi abin da ce kai kwallon da ce maka allah ya maka tsinuwa ko to Allah ko tsine maka in dai halin shi naka bai godiya ne bai gani ne ko shi rubuta ce kayi abin da Allah ranka Allah bai tsine maka a ce Allah shi kuma Allah ba zalimi bane ba da haka kai ne kai naka amma an kai biya kai ma ka kafe da Allah shi gaba daya amin amin yace kaka musu kalma ta uffin wala tanharuma kaka kyare su don sai wani kabba ka kyare shi وقل لهما قولا da abin da ya yi magana ba haƙuri ba ba ba haƙuri ba haƙuri ba haƙuri ba kamar ba ba haƙuri ba ba haƙuri ba ba an kawo ya haƙuri ba zan ƙara ba shikenan ba ba zan ƙara ba ba nan ƙara yi ba shikenan wa khafid lahuma janahu dhull min rahama ya ƙara gama cewa ka sassaba tawuki na rahama mana nan kayan bakin kokarin ladabi gare su nan tausayawa iyaka tausaya ka musu waye magana kenan na san mutum bai huki eh magana kenan kuma ka ranka musu addu'a ko rabbi rahamuhuma kama rabbayani saghira raga ma uwayen ka addu'a Allah ka ji kan uwayena kan suka riyan jama'a ina yaro Allah ka saka musu nan uba ya mutu ba mu anan daga uwaye su mutu ba ya mutu ba da ransu raga musu Allah ji kan su eh Allah ko ta ta gafara ta da gafarta musu ba ya mutu ba zaka yana ma da Allah gafarta maka ka mutu su amma da Allah gafarta maka mutan doka suke waye sun mutu ne a daren su duk da an san ganin mutum in ya mutu bashi da wani abu da yake jira irin addu'a wannan shine gurin an san idan mutum ya mutu to cikin babban jihar hannun jarin shi diya iya na kwarai wata rahama ta Allah ga bayi annabi ke ba labarin cewa idan mutum ya mutu iya da ɗa sai ɗan yake mai addu'a Allah magafir li abi Allah magafir li warhamu yana dole da ake ma'uwaye wannan addu'a tana tasiri ga wannan bawa har Allah zai ba wannan bawa da ɗan shi ke mai addu'a matsayin da ba shi da shi a wajen mutuwa zai tambaya anna li hada ya rabu zai tambaya Allah daga ina na samu wannan matsayi ya san bai matsayi a mutuwa shi magashin zai samu wata daraja bayan mutu sai tambaya Allah daga ina na samu wannan daraja sai a ce mishi bistighfar waladika lak dalilin neman gafara ta danka da yake maka kaga ta adda ta amfani kaga wannan dan da ya fahimci addini ne san tarbiyya ya san muhimmancin addu'a da uwayen shi ta wannan shi bayan ka mutu kaga kana anan kaga tana zuwa kuma tana tasiri gabawa inda an mutu da musulunci sai ya kawo faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa wasaina al'insana bi walidai hamalatu ummuhu wahanan ala wahan wa fisalu fi amain an shukurli wa liwalidai Allah ya ma ɗan adam umarni shi wasiyar kulawa da uwayen shi ta shiga maka wani abu da uwa ta yi hamalatu umu wahanan ala wahan uwa ta ɗauke ka ana a cikinta rauni saman rauni kullum ciki na girma tana ƙara shiga matsala ta zamanta kewa na rayuwa kana ciki ya girma tana ƙasa matsala shi na rauni kan rauni kuma bayan ka sabko wa fi salu fi amai kuma ga reno da za a shekara biyu kana ta barci ka mata wutsari ka mata kashi duk abin da ka sani an maka gana ka gana ɗanka ko na ƙanan kana mishi ƙarshe Allah ce a nushkurli waliwa da daga Allah ce ka gode mini kuma ya gama bayan gode mishi ka gode mu uwayenka ka ce waliwa da daga kenan da uwa da uba a gode musu tabbas sun yi shi ne ka ce butulci za ka san Allah adali ne Allah bai zalunci in ka diba a ce matsayin ɗaya da uwaye a ce ɗaya ma uwaye butulci ka san abin ya kai gaya lalace ya kai gaya ɗa uwa da uba a ce ya waye gari ya zama ƙato ya girma ya imkomi ko ce ya musu fushi ko ya zuciya garinsu ko ya bujire musu kasan kwarai akwai ta'addanci akwai rishin akwai zalunci kadiban tarihi ta zama da kai a cikin ciki shi uban ya je ya zo ya je ya dako ya wahala ya waye don ya kawo a ci bayan ka aihu ya murna an kawo rago aka duka rayuwar shi ta kare a kanta ita rayuwar ta kare a kanka haka suka tashi sun girma lokacin suke bukatar agajinka kamar su ta waye haba ka san abin ai abin ya kai gada sa annabi ke cewa babu haƙƙi wanda Allah bai yahiya bai bar shi kiyama gaugawa ka mutum kamar haƙƙin mannan haƙƙin haƙƙin uwaye Allah bai bar shi lahira sai ka duniya ka gani da ka rayu abu ne kwarai akwai rashin kirki da ta'adda zalunci a ce da ya ma'uwa ya tawaye kwarai suna da haƙƙi mai girma a kanka ya ce ka gode min da ni da uwayenka yanzu bayan kawo wannan ayoyi kuma kamar da ya ce kuma zai kawo hadisai da suke da alaka da wannan mas'ala ta babi da yi na kyautata ma uwaye da sadar da zumunta وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله عبد الله بن مسعود كي تشوا ده كان شي تنبيه yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah ta'ala wani aiki ne Allah ya so kuma a cikin ɗabi'a sahabbai ko min tambaya menene in ciyarwa ce in aiki dole ya tambaya wanne ne ya yi ku suna neman yin wanda ya yi wannan shi ne halin sa shi daga zautun sabai munin za ga ana magana an kace kaza Allah ta aikata kwadata ya ce maka wannan to farilla ne ko mustahabi da ka je haka kenan akwai matsala iya so da gane mutum wanda ka ce to wannan wannan abu suna ne ko mustahabi ne ko farilla ne to wallahi akwai matsala iya so ne dan doki in ma farilla bace ba su zai sabai musa wani tambaya sabai musa tambaya kurin annabi ta aikin zai kurin su oyin sabai in aka ce haramu ne annabi ya ci ba kaza a to nan karatu tanzihi ce ko karatu tahrimu ce makaruhi ne ko haramu ne kurin musa yi sabai aka hada sabai ke su an ce a yi kurin zai a bari kurin su bari cewa wani faralla suna mustahabi don daga baya ya zo mutane ya ce kaza kaza kaza illa me yasa malaman wani lokaci suke magana faralla ko sunna ko kaza aka samu wani aiki a ce aka ce misali farilla ne a ce misali misali kamar sallah a ce kaza farilla ne to akwai abul manan su ce wannan aka an samu annabi ya ce kaza sallah ba ta yi ba ka wani ka suna hujja su ce ma kenan dole ne ya ka kawo to sahabbai dole mun gaba da kun tambaya ya annabi sallah suna kun sallah sahabbai su ba ruwan su wannan kudin ya sallah kun sai su koya haka tabiya suke kun zai tsaya kun sallah kun zai kaza ya kaza to bana a ware sunna mustahabi don daga bane aka yi wannan gurbin aka ware wanda suka samu wannan kowa ta zagewa ta kin wani abin tunda an ce dai bai kari an ce musu tabbi da ke da baka yi ne a wasu sabai kurin in sallah ce in miyar ta annabi yake tambaya suke ya annabi kaza kurin ciki sun gare gaya musu kuma kuma kaza su za ka yi wa musulmi abin da yake da a ce wani abin haka annabi sallah kurin ga yin haka nan yau nake wani tambaya wai malam to yanzu kamar iqama kai mutum ya barta da gangam akwai sallah to tun sai sai ka barta da gangam ta Allah me sa ka tambaya ma Allah ta Allah wata gangam ho wata tambaya ce wata da gangam kaga akwai raunin imani kwarai da gangam ba mun tuwa ba ce ban da na mance ta kiyama a mutun da gangam ta ba ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam farilla ba ba ta samu ba ya sallaka amma ba farilla ba ba bai kama ya taba yi ba kuma ce sallu kamar da atimunu usalli ku sallaka ban nake ku ta gabari dan malamai sun ce a ita bace ko wannan ko wannan kada baka soka ko ba kanka abu gurin kurin kai kai gaskiya magana shikenan nan da yanzu amma ya tambaya aiki mahi soyuwa a wajen Allah annabi ce mishi as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta tunda ko surori sun zo awwalul waqt eh a lokacin ma akwai wasu ka bayani yin ta a harkon lokaci duk da misali a ce za a mace lokaci kenan iya da harko tsakiya karshe ko to ka yi a harkon yahi duk da an kai a cikin sauran a lokaci ka yi amma akwai ta afadaliya ta yin ta a harko ba sai daga baya ba ta gabata da ruwa akwai afadaliya ta awwal lokaci harkon lokaci kuma ce harko tana ce harko kenan misalin sallar sallar azhar tana da wajen awa uku kayan ta huta ko a cikin kai da ka a ce ka kai karshe ko tsakiya a kai ta a harkon awon harko misali shi ne ma harkon sai zan sai annabi ya ya ce sulusul layl awwal ko zubul layl ko ai ana ne an ga dauki daren da aka baka awa na dare sai ka raba gida uku sai ka samu harko ka samu tsakiya ka samu karshe sun san an ce azhar misali farkon lokaci kenan ba an ce kun daga ta gita kun ka ta sai ka kawo goshi ka yi ta ba a a cikin farkon lokaci ka farkon lokaci da kenan a cikin lokacin farko kayan ka kai tsakiya a ce ka yi ta shi yayi da yin ta a tsakiya yayi a fadaliya mai wani abin da yayi a ce ahab ahab ilallah sai ƙaƙulut jibin masaud kuma yana sake cewa kuma bayan wannan wa bayan yasu zai tambaya gami ayyuka ne ayyuka ibada suna da yawa to bayan sallah wa rasulullahi kuma wanne ne ya cayi birrul walidain biyayya ga uwaye kaga nan kuka da rabu ta wallahi yawo me yace ubdatin sanago can da ya ce bautar Allah ya ce uwa ya kyauta ko tare da aka magana bautar Allah a cikin aiki na ibada a aikace amaliyar babu aikin da ke sallah bayan sallah ya ce birrul walidai kamar da makanta wata ayi ka waka da rabbaka Allah ta budu Allah ya wuce wa budu walidai isana ko bayan bautar Allah he uwaye kinan ma bayan sallah ya ce ayi kuma biyayya ga uwaye ko ta kyautata ma uwaye kullu summa yakunu ta kuma he bayan wannan wa ya ce aljihadu fi sabilillah jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah jihadi duk wanda ya samu kace ba tanga takobi ma akwai jihadi wanda ba takobi bane ko shi ma kowa kace wancan ba kowa wannan ma annabi sallallahu alaihi iya cewa jahidul mushrikeena bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ku yaƙi mushrikai da dukiyoyinku da rayukanku da halshinanku Allah ce wajahidu bihi jihadan kabira kai jihadi kawai da mi da qur'ani jihadi mai girma kinan da'awa babban wa dan washi dan wazi ma za shi shi wanda na da'awa na wazi ko ko wazi aka yanta ake na waki nake ainihin halshe na da'awa shine ga babban shi to kuma ake magana da takobi to wancan babu na takobi ko akwai shi ba kan shi to ga na da'awa sai kai wannan ruwaya متفق عليه كان البخاري يكاو مسلم يكاو وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم ابو هريره قال بالن cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba zai ma uba wata sakayya ba inda za a san ya wani abin a zo a gani illa an yaji ta huma malukan sai inda ya samu uban iya matsayin bawa wannan ɗa fashtariyahu ya sai uban iya cikin halin bauta fayyuta kawai 'yantar da shi akan samu yaƙi da mutumin kawai iya kan babanka a wani yaƙi a zamanto a hannun kahure yake ma iya bawa iya bauta a can kai nan kana cikin zaman da ana kan samu haka nan ko ma kahin ma ga musuluntan shi ya yaƙi ba da musulmi sun kama shi daga ba iya bawa ya musulunta kai ka musulunta shi da ta kurin samun uba a halin bauta ka yantar da shi shi ne kai abin a zuwa ganin kun sa kaiya ga ma'aiki rawa musulun wa anhu wata ruwaya daban ita mata abu huraira radiyallahu anhu ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت متفق عليه وتروى ليسكت أو ليسكت abin da ke wannan ruwa ta fura yana ba labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyukrim da ya fahu ya girmama bakon shi haka nan karrama bako addini ne abu na kun mai kyau a karrama bako ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir haka mai imani da Allah da ranar lahira falyasil rahimahu ya sadar da zumuntashi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya al imani da Allah da ranar lahira ya hudu alkhairi in kuwa har ba zai hudu da alkhairi ba to ya shuru shine kai shuru bakin kaleku suka cin jawasa an haka san abin da hutu abin da daga bakin ba alkhairi bane ba sai wa anhu dai wata ruwaya ta Abu Huraira wannan ruwaya mutafaqan alayhi Bukhari mutafaqan kata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala khalaqa al-khalaqa hatta idha faraga minhum qamat ar-rahim faqalat هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أسل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم wannan abin da wannan hadisi ke bayani abu da ke ban labari ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala halakal halak Allah ya halicci halittu hatta iza faraga min da ya kare halittun shi a cikin halittun sai Allah ya ma zumunta a matsayin halitta shine qamatun rahim sai zumunta ta tashi faqalat tace hadha muqamul a'id bika min qati'a Allah wannan matsayina matsayin wanda yake neman tsari kariya daga a yanki me za a mata ga wanda yanke ta tana gudun tana neman allah ya kare ta daga a yanke ta kina la dauke mataki a kanta ka a yanke ta magana kenan ce matsayin zani a bata matsayi na wanda wanda yanke ta a bata muhimmancin da ka yanke ta ma'ana magana kenan kala na'am allah ce eh an bata matsayi na kare yanke ta ta shiga mata abin da ya bata matsayin da ya bata amma taradayin an asina min wasalak ba ki yarda mana bai ishe ki ba shi ba ki yarda ba bai ishe ki ba in yarda in sadar da wanda kika sa mana wanda sadar da ki mana in sadar da alaka ta da wanda ya sadar da ki wa ka ta mana ka ta aiki in yanke alaka da wanda ya yanke ki wanda bai ishe ki ba ta ce bala ya isa ya isa na mai kenan Allah ya ba zumunta wani matsayi duk wanda ya sadar da ita ya kyautata alaƙa shi kyakkyawa da Allah alaƙa ce mai kai tsakanin bawa da Allah a ce kana sadar da zumunta za ka samu kulawar Allah tabbas amma idan ka yanke ta to kana da matsala da tsakanin kai da Allah Allah zai yanke alaƙa da kai magana kenan shine sai annabi sallallahu da ta ce bala kenan wannan matsayi aka bata ya ashe ta sai Allah ce fa zalika laki wannan matsayin an baki an baki wani duk wanda ya sadar da ke zan sadar da shi ma'ana zan ke alaka da shi duk wanda yake zan ke alaka da shi Allah ce ya bata wannan abu na ga gana akwai karantarwa da zumunta ashe abu ne mai girman gaske bayan wannan da ya bada labarin da ya bada sai manzo sallama annabi yake baka so ta aya yake shar kamar istishara kenan yake kama so ta ayar alqur'ani yake magana kan zumunta sai yake cewa ku karanta in kuna so kenan ga matsayin zumunta a qur'ani ya kama so bayanin da ya qur'ani fa hal asaitum in tawallaytum an tusdu fil ard shin ya kusa kenan idan kuka samu nan jagoranci a saman ƙasa Allah ba ku jagoranci za ku yi ɓanna kenan yin haka murka shi Allah ke za ku yi ɓanna a saman ƙasa ku yanki zumunta wani abu da Allah bai so ku yi kenan kada ku samu jagoranci samun jagoranci ya ba ku damar ɓanna saman ƙasa da yanki zumunta sai na cika muku matsayin masu wannan abun mabannata da yanki zumunta ya ce ula'ika ladina la'anahumullah wa'annan masu wannan halin ɓanna saman ƙasa da yanki zumunta su ne wanda Allah ya tsine ma albarka kaji fa asammahum ya kurmutar da su ba ta jin gaskiya wa a'ama absarahum ya makartar da ganinsu idan mutum mai basira mai hankali bayan za a yake zamanta yanke ta iya kwatanta mutumin bai jin gaskiya kuma bai ganin gaskiya Allah shi redon wa fi ruwati al-bukhari fa qala Allah ta'ala a wata ruwata bukhari lafazin da ka a can da kan zamanta ya ce man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu duk wanda sadar da ke zan sadar da shi duk wanda yake nima na yanke na yanke da shi lafazin da ya kawo ta sai wa anhu wata ruwaya daban ta Abu Hurairah yana cewa radiyallahu yana cewa ja rajulun ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbu an-nas bi husni sahabati قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه وفي رواية وفي رواية وفي رواية يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu man a haƙƙun nasu biyu suna sahabati a mutane waye ya yi haƙƙe shi wajen kyakkyawar zamantakewa mu'amala waye mafi girman haƙƙi a kaina ya ce uwaka kuma ha ya ce ummaka da uwaka sun mana uwaka tukunan ce na hudu babanka wata ruwaya da ya ce ya rasulallah man haƙo nasa biyu sunan suhba waye a mutane ya yi haƙƙin kyakkyawar zamantakewa ko kulawa ya ce uwaka uwaka uwaka tukwanta sun tukon babanka kuma wanda suka biyo baya akan haƙƙi bayan uwaye wanda shi ke tabbatar da cewa duk da uwaye biyu kowanne akwai haƙƙi haƙƙinsa a kanka amma ka hihita haƙƙin uwa kan uba kurin wannan shine magana ta bangaren kyautatawa ake magana na mace kano maganar akwai inda za a shiga uwa ta shiga gonar da ba ta ba maka misali annabi ya magana sanar abin sananne mutum shi ne masa'ul a kan gidan shi rujul masa'ul an albaiti ba ali duka wajen magana jagoranci ubin umarni zan sai aka samu wani lokacin misali uwa ta ce ika za uba ce ka ayi to wannan wajen umarni da kai da uwa duk uba ne shi ne gaba kuna ganin abuwa a nan wajen ba da umarni ta hiyar da gida aika za a yi kaza wannan uwa a nan dole ka ba kai ma uwa ta ka zo da bishi ba kai ba uwa ta ka zo da bishi ba kai ba da uwa ma dole ta bi umarnin shi ba ta gaba samun Allah ba ne ba ya misali a ce arame ne a ce ba a yi wata ce sai a yi misali ko da abin da ce babu kakkai ta ce ya kayi misali an ba a ce a kawacin ruwa ya a waccan maganar mu'amala kyautatawa ake magana amma bangaren umarni umarni ba da jagoranci wannan hannun uba yake sai a wa'an wata ruwaya dai ta abu hurera yake ba da labari cewa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجم أنف ثم رجم أنف ثم رجم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة nan annabi ya ce hancin shi ya gamu da ƙasa shi na gima amfan na ana kawo nan kada kinaya ce ta ƙasƙanci allah wulaƙantar da mutumin da ya riski uwayen shi biyu a lokacin girmansu duka biyun ko ɗaya samu bai yi ba aikin samun aljanna ta hanyarsu wannan ya taɓe ya ƙasƙanta magana kenan رواه مسلم وعن وتروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أسلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملّة ولا يزال معك من الله زهير عليه ما دمت على ذلك nan abin da yake cewa wani ya zo ce ya rasu ya manzan Allah ina ne ƙaraba ina da dangi ɗan uwa asilin ina sadar da zumunta tasu amma su waya ƙata'una ne suna yanke alaƙa ba sa zuwa wajena don aka samu dangi wanda iya misali ko baka da komi gwada baka na cikin mutane ko ba ruwansu kai ka je gidansu kamar su duk isa ne amma su ba ruwansu da kai magana irin wannan ne to sai yake ga wannan abin zai sa ma'ana shi ma ya fasa ya ce ni dai ina sada musu kuna amma su sun yanke mini wa husnul ilayhim wa su'un ilayhi ina kyautata musu amma suna musguna mini wa ahalamu anhum wa yajhaluna alayya ina haƙuri na zama da su amma suna mana wauta kullum neman rigima da ya kare wannan bayani sai annabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya ce mishi la in kunta kama qult in har yanda ka wadin haka kake ka sadar su yanke ka kyautata su munana ka yi haƙuri su maka wauta in har hakan kake faka annama tusufuhum mal kaman kana zuba musu ne toka mai zahi mana suna halaka da kansu ne kai ba ruwanka su ta shafa kai kuma wala yazalu ma ka min Allah zahirun alayhim kai kuma Allah ba zai gushe ba iya taimakon ka akan su ka ci gaba da yi Allah zai dora ka akan su tabbas magana kenan ma dumta alazar matuƙa kanin hakan Allah zai taimake ka kansu kenan kaka damu ita yi Allah zai taimake ka akan matsayin wannan kan ba sa kula da kan kaga nan nake nan dalilin sun kima kaka ce kai ma kayan ki kai i magana kenan amin nan ya mafasara ne da cewa tusifumul mal بداء التاء وكسر السين او ما كانت يعني المهم ولا وتشديد الفاي كنا الدم زمن تاء دون ابن مكان ثاني سين كسرت السين دفا قلنا ما انا بدكم بيع المال يتي بفتح الميم وتشديد اللام والرماد الحاء المال كنا اي فتح كسن دا وانا التون ba wasu wasu nan kasa sama a ta wannan suke akwai ana wannan fasara ta karatu ce nan dan mace kaza kaza ya a kawo hadisi sama babu fata ba kasara ba komi ta wani suke fasara kalma ya ce nan akwai diya nan ta fata ce nan dan mace nan ma diya ba diya ta haka irin nau'i ne na wasali na da suke tsarin tsarin rubutu suke ada a takaice da bayani nake maka almi alman ya ce shine kenan ta fata ta mim mallake nan da ta shididin lam mallu mallake nan a wata shadda shine ramadul har shine toka mai zahi ya ce ai ka annama tut'imuhum ramadul har kaman kana ce da su ne toka mai zahi ko tashbihu lima yalhaqu min ism lima yalhaqu akilu ramadul har min alam yace kaman an kwatanta abun kaman yanda zinihin da suke samu kamar aga kaman wanda yake cin toka mai zahi yake cin zahi haka su ma suke manakona da kansu wala shay ala hadha al-musin kai baka da komai baka babu ne ka samun ka lakin yanalum ismu azimun bi takasirihim amma su suna samun zinihi mai girma na samun su saboda takaitawa rashin kulawa akan haƙƙinka wa da khalihum al'ada alai da suna cutar da kai kai dalilin cutar da kai suke su suke halaka da kansu ne kai kana ba ruwanka da abin da na yanke zumunta suka yi kai kuma Allah zai ma taimako akan su kuma ma'ana magana kenan wa an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه أنس بن مالك بن لابان cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai so a yalota mai arziki wa yunsa lahu fi asari a jinkirta mai kwanaki falyasil rahimahu ya sadar da zamantar shi annan sai wasu ruwa cikin sun sai albanta mata ingancin ruwa annabi ke cewa duk inda aka samu wani gida sun kula da sadar da zumunta ko da fatara ne ko sun masalaki ne Allah ya magina albarka ko mun masalaki ne wannan zumunta kadai ta matsayin samun albarka a gidan tana da ƙwarin muhimmanci zumunta da zumunta wa ma'ana yun sa'alahu في أثر أي يؤخر له في أجله وعمره كاسا أكو مسكا تو أنتي كوانكي أن ينكس تنكنا تكي كما يزا أتي كما ننكاي وانا أيكي أن أرامك وانا فلسفة كبر بكي نكون جك هودا shi malama kida ke cewa shi Allah kasan kasan shi Allah ya sani a littafin shi an rubuta kwana 100 zai yi amma akwai wasu bonus ƙari na kwana 20 dalilin zamanta da ta rubuta a rubuta me matsala me ba rubuta ba a rubuta duka yake kana 100 amma akwai 20 na sadar zumunta me matsala jika 100 zai samu akwai ƙarin jika 20 ta sadar zumunta me matsala ta a can da ma riga rubuta ta kun kamar abu yadda yake annabi ce karara za a ƙara ma arziki da lin zumunta za a ƙara ma kwanaki kun tsaya nan kwar kakan kwala yadda abin sukan kuɗi shi kan wuta sai wa anhu wata ruwaya daga abu huraira daga an suka daga arsa bin malik ya ce kana abu talha akasar al'ansar bin mazid malan min nakhal وكان أحب أموالي إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها من ماء فيها طيب فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون شيء قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إليه بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فدعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ بخ وبخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه وسبق بيان الفاظ في باب الانفاق باي من karanta shi eh wannan ruwaya ganin lokacin bai mu dama mu fasara hadisin kai wannan hadisin insha Allah in Allah ya kaddara kai mu darasi na gaba sai mu koma harkon hadisin insha Allah mu fasara Allah kai mu Allah ba mu ladan da kun kula kula da gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين